ta'ala wa barakatuh yan uwa barkamu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka a masjidu khulafa'u rashirin a wannan unguwa ta sharada a kamar yadda yan uwa fashin bari ya gabatar mun haɗu ne da zumunci da kuma ce ɗan uwanmu murna ta samun rayuwar aure wanda kimarsa darajarsa mutuncinsa ya sa muka haɗu a nan wuri mun yi masa addu'a kuma mun masa fatan Allah ya sa albarka ce wani aure Allah ya zauna da shi lafiya da shi da iyalinsa wanda bai samu damar yi ba muna fatan Allah ya bashi dama kuma ya sauƙaƙa masa hanyar yi wanda ya yi ɗin kuma muna roƙon Allah ya tsare masa Allah kuma ya sa masa albarka ya kare shi da kariyarsa shi auren asali ba yau aka yi shi ba ranar lahadi aka ɗaura auren ranar lahadi aka aka ɗaura auren amma ita walimar damar suna ana so a yi walima ne ta aure bayan an yi dukuri ma'ana miji ya tare da matarsa a yau talata ne bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a watan al-muharram kenan za mu gabatar da wannan walima ko nasiha wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan bakwai shekarar ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa nasiha da zan yi ba nasiha ce mai tsawo ba gajeriya ce kwarai da gaske zan ɗauke ta gaba-gaba kamar haka abu na farko malamai suna faɗa koyaushe a shi aure ni'ima ce aure ni'ima aure ba azaba ba aure kuma alheri ne ba kuma sharri ba aure farin ciki ne ba kuma baƙin ciki ba ne auren ci gaba ne ba kuma ci baya ba ne auren ɗaukaka ne ba kuma kaskanci ba a cikin aure akwai abubuwa da yawa zan fara da maganar imam ghazali Allah ya masa rahama yace yana da cikin manafi'a amfani na aure shine kamar haka alwalad samun ɗaya dukkaninmu duk wani mutum musulmi na kwarai to ana kyauta da zan ta hanyar aure a same shi ko iyalan kawai aka ce ya ishi aure falala ya ishi aure ɗaukaka ta dalilin aure ana samun walad haihuwa a samu ɗa to ya ishi aure albarka da alheri me amfanin ɗa amfanin ɗa ba zai lissafu ba musamman idan ɗan ya zama salihi ya zama ɗan arziki ya zama ɗan ƙwarai ɗa ana gudunsa ne idan ya zama ɗan sharri ko da ya zama ɗan sharri ɗin yana iya wani amfani abinda malamai suka ce ɗan adam duk inda yake duk sharrin da yake ɗauke da shi kuma sai ya amfanar da wani dan za a zo zai iya yin wani abu wanda ba da shari ba da kaga a wannan jaribin an amfana da shi ballantana ma dan musulmi ana kyauta da can ya zama dan arziki dan alheri dan albarka ɗa shi ne wanda zai zama farin rai da zai ka a rayuwarka ganin shi kawai zai sa maka wani nutsuwa da kwanciyar hankali ka gode wa Allah cewa ya baka baya kowane ɗan adam yana so ya samu baya mai kyau to hanyoyin samun baya mai kyau shine samun 'ya'ya na ƙwarai da aka gina su akan tarbiyya islamiyya to idan ba a yi aure ba ya za a yi a samu ɗan ƙwarai babu tunda ba daga sama yake faɗuwa ba sai an yi aure za a samu ɗan na ƙwarai to kuma kyawun bayan mutum takan sa masa ya samu haske a lahirarsa shi sa ko addu'a ka ga ƙur'ani cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka bamu shine hablana daga matanmu da zuri'ar zuri'a ba a cewa wani yana zuri'a sai ya yi wani kurrata a ayyuni ƴaƴan da za su faranta ƴaƴan farin rai ƴaƴan arziki ƴaƴan alheri ƴaƴan albasa kurrata a ayyuni sannan ka sanya mu da zama jagorori a cikin masu tsoron Allah wannan addu'a ce ba annaba suke yi Allah tabaraka ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi bayani hatta annabawa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hatta annabawa da manzannin da suka gabace da mun sanya musu mata mun sanya musu zuriya shine waje Allah da mun azwajan wa zurriya وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله annabawan duk da ka ji labarinsu Allah ya sa suna da mata ai ba sai an yi maka bayanin falalar kai aure ba tunda duk annabawan Allah sun yi aure kuma kana so ka zama mutumin kirki mutumin arziki ba wanda zai yi sha'awar ya haɗu da annabawa a kiyama to annabawa sun yi aure dukkansu da Allah lakum azwajan wa zurriya sannan suna da zurriya ta dalilin samun zurriyar annabawa ne aka samu shi manzon Allah din ma sallallahu alaihi wasallam da yana cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da alheri ne shi sa manzon Allah yake faɗa cikin hadisi awwalan salihin yad'u lahu waladun salihun yad'u lahu da saliki na kwarai yana wa mutum addu'a ashe sai ka yi aure ne za ka samu ɗa na kwarai da zai yi maka addu'a wanda ya zauna yake shi da zai aure ba bai haihu ba ina zai samu wani saliki da ular yana daga cikin sadaka jariya abinda mutum zai bari a duniya ya ci gaba da amfanuwa da shi shine ya samu ɗan arziki ya nemi masa addu'a duka wannan ‘yan uwana ta hanyar aure ne ake samu annabi kaza za ka zance yana takara annabi kaza za ka zance yana takara annabi kaza za ka zance yana takara da haka yana cikin amfanin aure a samu da kuma yadda imamu ghazali Allah masa rahama ya fara shi da yana iya zama alheri ga mutum yana iya zama sharri ga mutum ɗan alheri shi ne ɗan sani ɗan sani ɗa da ya zama sharri gare ka kuma shi ne ɗan da ya zama bai bi Allah ba sharri gare ka damuwa dan ba lalle kuma Allah maka azaba dan ya zama sharrin ba kamar yadda an samu ɗan annabi Nuhu bai bi shi ba amma kaga ai bai tasiri akan yi mai azaba ba saboda ya yi iya abin da zai yi a kansa amma ɗan ya coklar ne ɗebi to kaga wannan ɗan sharri ne a karan kansa shi ɗan bai shafi uban ba to kai ma zai iya yiwa ka yi auren ka samu ɗan ka yi iya abin da za ka iya yi na alkhairi a kansa ya fantare maka sharrin ya zama a karan kansa ne shi ɗan amma bai zama a kanka ba kai dan kaga shi dan annabi nu ai bai imani da shi ba baban sa yana annabi baban sa yana wa'azi baban sa yana karantarwa shi kuma yana tsaye sai yana kafirci amma saboda yadda uba yake son ɗa da ya zo addu'a ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce rab ya ubangiji innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ɗana yana cikin iyalaina innabni min ahli ka tuna da ɗana ka taimaki ɗana wannan ta ta hanyar aure annabi nuhu ya same shi yace shi ma na cikin iyalina wa inna wa'daka al-haqq kuma alƙawarin ka ya Allah baya saba wa alƙawari ne na gaskiya wa anta ahkamul hakimin qala ya nuh innahu laysa min ahlik kaga bai ce laisa min waladi ba sai ce baya cikin iyalanka wanda za su samu rahamar Allah innahu amalun ghairu salih da ne da aikata aiki ba salihin aiki ba ba aikin kwarai ba innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai إني أعيدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الكافرين أنا يوم أنا أبن الكسوف غني أنا yin aure don a samu haihuwa ɗa yana ceto ya zo a hadisi sahihi ingantacce mutum ɗansa zai cece shi yanzu wanda bai yi aure ba ya samu ɗa ina zai samu ɗan zai cece shi sai sa akwai haɗari ka mutu ba kai aure ba gaskiya don wani fa jama'a yana samun aljanna ne ta dalilin albarkacin ɗan da ya haifa ɗa zai iya ceto abu na gaba ta sadaka jariya ce duk abin da ɗanka ya aikata na alkhairi kana raye da bayan kawar duniya babu wani abin alheri da zai farce ce Allah ba lada idan ɗanka ya sallah sai an kai uban salada idan ɗanka ya azumin nafila sai an kai wa uban shi lada idan ɗanka ya sadaka ba shi kadai za a ɗauke ladan sadakan abawa ba sai an zakura uban shi sai an zakura uwarsa in ɗanka ya gina masallaci sai an zakura maka in ɗanka ya kai wani haji sai an zakura maka duk abin da ɗanka ya yi alheri sai ka samu lada haka kuma duk abin da ya shari in ba kai mai tarbiyya ba in baka masa tarbiya islamiyya ba to kana da kanci kaga ashe akwai wanda za su samu shiga aljanna ta dalilin yayan su to wannan shi yasa ake cewa jama'a ku kula da tarbiyyar yayan ku ku kula da tarbiyyar yayan ku ku kula da addinin yayan ku ka makanta wa ɗanka ya bi Allah dan in bai bi Allah ba rashin bin sa ga Allah din sakacinka da rashin tsora shi kan hanyar bin Allah zai maka tasiri shi yasa da yawa cikin tarihin magabata ana gaya mana bari buga mana misali guda ɗaya da sai na umar ibn khattab shi da ɗansa umar da shi da ɗansa abdullahi ɗan umar ya zo a riwaya sayayya duk wani wurin arziki wurin alheri da sayyidina Umar za shi sai ɗauki ɗansa Abdullahi sai sabu da shi kana yahdiruhu ya kasance yana sa ya halarci majalisun manya-manyan sahabbai inda ake zama manya-manyan sahabbai tare da sai jawo ɗansa Abdullahi sai ya ajiye shi a wurin yana koya masa tarbiyya yanzu dan Allah dan Allah Umar bai ci sa'ar ɗawa duk inda aka ce Abdullahi dan Umar ba ambaci Umar ba an ambaci Umar amma ta idan ya same shi daga sama Allah ya je wuce yace naka ne aure wannan gaba ta farko kenan cikin abin da Imam Ghazali Allah ya masa rahama ya faɗa akan yana cikin amfanin aure samun ɗa yana daga cikin amfanin aure shine kubuta daga aikata haram zinace-zinace idan mutum ya je aure da sunna yana da iyalinsa yana da matarsa Allah ya kubutar da shi daga ya aikata da sai dai tsaurin kansa da faddarewarsa Allah ya faɗa wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina kamar ya kar kusanta duk wani abin da yake zai kai ka ga aikata zina to ka nisance shi malamai suka ce yana daga cikin hanyar nisantar zina yana cikin hanyar nisantar zina yin aure na sunna yin aure na shari'a Allahumma illa za mu iya cewa akwai masu auren amma suna zina amma dai an fi tsammanta zina ga wanda bai yi aure ba ko wanda bai ba da hakkin aure ba tadbirul manzil inji imam al-ghazali kulawa da gida gyaran gida wannan kan ba sai na sharhi da bayani ba a duk mutumin da Allah ya bashi iyali to ɗakinsa gidansa ba daidai yake da gidan gwamno ko tuzuru ba akwai kulawa mata dinnan Allah ya hore su su zo ne su kula da iyalin mutum su kula mai da arzikinsa su kula masa da 'ya'yansa su kula masa da gidan shi su kula masa da dukiyarsa yanzu bari ku yi abin mamaki ku ga amfanin aure malam idan mutum gauro ne ko tuzuru yana ɗakinsa wallahi zai yi wahala ya ajiye miliyan biyar ko miliyan biyu ko miliyan ɗaya ya saka kwato ya kama hanyar tafiyarsa kasuwa ko ya tafi ofis ko da ya koya kudin amma idan da mata a gidan mutum ba sai ya ajiye miliyan ɗari in dai da matarka a gida wato wata irin banki ne ta gaske a aida iyalinsa a gida ko da ba ta da ƙarfin da za ta kori ɓarawo ko da ba ta da wayan da za ta hana wani ya ɗauki kuɗin jin cewa akwai mace a gidan nan sai ka bar motar naira miliyan ɗari a gidanka da mukullin mota wajen matarka sai ka bar kuɗi barkace amma duk gidan da ba mutum ba mace wallahi mutum ba zai garaje ya bar wannan kuɗaɗen ba kaga ashe mace tana da amfani tana kulawa mutum da arzikin shi amma abin mamaki ba a biyan shi kudin wannan gadin inda wani zai ɗauki mai gadi ya ajiye shi a kofar gidansa yana kulawa yana kula mai da motarsa garejin motarsa yana kula mai da dabbobinsa zai rinka bashi albashi dubu kaza amma ba a taɓa tunanin bari a biya matar aure kudin gadin da take a gida ba kuma wallahi duk wata mace mai aure a gidanta wallahi tana gadi A'a idan mutum ba shi da mata zai yi wahala ya tafi ya bar ƴaƴansa ƙanana ya tafi ofis ko ya tafi wani gari ko tafi wani abu amma me yasa yake tafiya ya bar ƴaƴansa ko da da mara lafiya saboda garantin matarsa za ta kula masa da su za a ce mutum ba shi da hankali idan ya tafi ya bar ƙananan yara ya hudu biyar shida a gida ya tafi harkar kasuwarsa ba uwarsa a gidan za a ce bai da hankali shi mata tana da amfani wajen kulawa mutum da mai da yayansa wannan wahalar da matan suke na rantse muku da Allah ɗaya ba ku da kuɗin da za ku biya su wannan fa kalma ɗaya ne Imam Ghazali ya faɗa ce tadbirul manzili ku do magana malamai shekara nawa da faɗin wannan magana kula da gida share gida tsaftace gida duk girman gida sai ga kullum za ka shi katar akwai gidan da ka shiga wallahi ko yana ba za ka shi ba kuma wallahi matar ita kaɗai ba lalle kuma tana da yar aiki ba wani namiji ne yau yake tunanin cewa na ɗauko yar wani yar wani ba dangin iya ba na mama tana maka wannan hidimar ta share maka yana ta shirya maka kaya ta gyara maka akwatinka ta wanke bandaki ta goge falo ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza a kyauta wani yana zuwa ma gidan da ya dawo da zagi ne fara yi hidindimu na ci da sha ka tambayi goro ka tambayi kizuru ya gaya maka wahalar da yake sha yayin da zai samu zai nemi abin da zai ci da rana ko da daddare in ya koma ɗakinsa in dai bai tsaya bakin titi ya siya ba in dai bai je wurin da ake sai da abinci ya siya ba to wallahi sai ya wahala amma idan mutum yana da mata ba bai da matsala kuma albarkar kashe kuɗi duka wannan yana cikin amfanin iyali albarkar kashe kuɗi yanzu idan mutum bai da mata in abinci ke siya za ka iya zuwa wajen sai da abinci wallahi ka ci abinci dubu goma sha takwas ko kwanan nan je wani gurin cin abinci a lagos na zauna ban san me ake ciki ba aka ka kama abuwa wallahi kullahi ba na tsaya na ja kaya sosai sai da na zo lissafi na cizo yana kamar na ce ni kowa ya bayan kawo da gudun ana buga min lissafi plate ɗaya ba ɗan kaza kaza ne an ƙara ba dubu sha takwas da wani abu na ce kai tsalle na yi gangaci amma wallahi idan kai wa matarka cafanan dubu goma sha takwas sai ka yi kwana goma sha takwas kana cin wani abinci albarka naman nan za ta sarrafa ma shi kuma duk abin da ka ci a cikin nan wallahi sai ka ci shi har da ƙari da ziyada ai malam mace karka ba ta karka yi mata cefane kawai amma in kai wa mace cefane ka zuba mata kayayyaki a gida za ka sha mamaki wallahi mace sai ce maka abinci tana bakwai a lokacin guda bisamanin baksin da ɗan kuɗin da bai kai ya kawo ba albarka amma yanzu kai kana tsallaka kan wani sai da abincin nan wallahi sai su maka bil din dubu biyar amma idan ka ba mace dubu biyar za ka yi maka abincin da za ka yi mamaki musamman ma ka ba ta kuɗin kace ta je ta yi cefane inda yawanci maza dukan hancin su ake tumatirin da ka je ka siyo shi na naira ɗari biyar in mace ta je a ɗari biyu da hamsin za ta siyo shi saboda duk wani wuri ne a rahafin sai shi kai ku so kuke ka siya ka wuce malam duka wannan yana daga cikin albarka ta aure ban yi maka magana sukuni da kwanciyar hankali ba wasu masu bincike sun yi bincike cewa an gwada kwakwalwar mai aure da mara aure aka ga bambancin nutsuwar wato ba zai maka nutsu ba kwata zuciyar da kwakwalwar ta mai aure wanda ya aure iri yadda take samun nutsuwa yadda yake yin abubuwansa a cikin nutsuwa yadda yake samun bacci lafiyayye wato ba za ka haɗa shi da wanda yake bai aure ba wata albarkar baki baya iya faɗanta sai an yi kawai a karka tsaya bari batun wajen kallon ruwa kwado ya maka kafa ka maza maza ka shirya cikin ba wannan aure ina muku magana auren namiji ya auri mace auren sunna waɗannan albarkatun da na lissafa muku da imamu gazali ya faɗa Allah ya masa rama ana samun sa auren sunna ne ba auren gajiro ba banda auren zina banda karuwanci duk gidan karuwai kan babu wani albarka Allah ne iko karuwa in ka ajiye mata dubu ɗari za ta iya sacewa kafin ka dawo ka ji ta inugu ta yi gaba karuwa ba su da amana kuma wannan abincin za ka same shi da albarka a gidan karuwa ba za ka same shi ba sannan kar ku manta jama'a aure mutunci ne aure kamalar addini ne bayan wannan fada'il na aure da Imam Ghazali ya faɗa manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya yi aure ya cika rabin addininsa falyattaqillaha fi shatr al-batin aw fi shatr al-thani aw tayyiba kai kamar rabin addini ta hanyar mu'amala zamantakewa sauke nauyi kaza da sauransu abin da ake so ka ji tsoron Allah a sauran rabin to yaya wani ma wai zai zo ce wai da mai aure da mara aure wani iri ɗaya ne ai ba ai da bambanci ko kusa ka kai mai aure ba kai shi ba ga ladan ɗaukar nauyi malam mai aure fa malam bai san irin ladan da yake samu wallahi kai to da ke na ce muku mutum yana iya shiga aljanna fa ba da yawan sallarsa ko yawan azuminsa ko yawan abin da ɗinsa ba ba saboda hidima wa iyali da ɗaukar nauyin iyalinsa sai a ba shi cikakken aljanna dan idan aka buga mai lissafi irin yadda yake ɗaukar nauyin iyalinsa wannan ladan kaɗai ya ishe shi shiga aljanna saboda ne manzo Allah ya kure mana ya gaya mana cewa duk abin da mutum ya yi in dai ka kawo gidanka wa iyalinka to fa kana da lada yace hatta luqma taj'aluha fi imra'atik laka sadaqa luqma shine bahaushe yace loma larabci ne ai luqma loma loma da zaka sa a bakin matarka wai iya karancin in rowar ka ta kai loma ɗaya zaka ba wa matarka laka sadaqa kana da ladan sadaqa kullum mai aure mala'iku suna ta rubuta masa lada a cikin littafin sa banda na kiyamar lailan sa banda na salatin annabin sa banda na zikirin sa banda na tuban sa banda na kaza kaza kaza kaza din shi mai aure in ya fita ya sayo yalo ya kawo lada ne rake ya kawo lada ne gero ya kawo masara ya kawo kai gidan da ta ajiye ta ka sa mata fanka ka sa mata wuta ka ajiye take kwana duk rage mata ka ta kwana a gidanka naka ne ko gidan haya ne sai Allah ya rubuta maka lada saboda me wani dan adam ne ka dauko shi daga wani guri ka rufa mai asiri ka ajiye shi kamar yadda in ka dauko yaro ka ajiye shi a gidanka kullum kana da lada kamar yadda ka dauko bako ka ajiye shi a gidanka kullum kana da lada kamar yadda in kai wani rumfa ka ajiye shi yana zama a wani guri kana da lada haka matarka da ka mata rumfa ka ajiye mata ka kawo mata kana da ladan kullum malam babu addini mai daɗi irin addinin musulunci a ɗan gajeren lokaci lissafi dai sai ga mutum ya haɗa abubuwa na alkhairai masu tarin yawa ku ciyar da su kar ku yi bakin ciki wajen ciyar da iyalin ku manzo Allah ya ce at'imuhum mimma tu'imun ku ciyar da su daga abin da kuke ci da matan ku da bayan ku kada mutum ya zama marowaci ya je gida ya ci mummuna ya je waje ya ci kyakkyawa ko ya ga mai kyau ya tsaya ya cinye kamar yadda wasu ke yi yanko min tsire na nawa yanka min dubu uku da ɗari biyar ya buɗe shi a gefen motarsa yana tafiya ya rage sulo ɗin mota yana yi yana jefawa yana waya yana yi kafin ya je gida ya gama cinye wannan tsira ya tattare takarda ya jefa sai an ji an bashi abincin dare ce ta wallahi ko shi na kiyau ai dole ka ci abincin da ka ci kiran dubu uku da ɗari biyar mara gaskiya wallahi ina gaya muku akwai maza waɗanda ke ba su da kirki marowata ne ka ɗauko ƴar mutane ka ajiye ta tana bakin cikin ka taimake ta da abin da za ta yi daɗi in gaya muku wani sirri da sani ba in kana son zaman gidan zaman lafiya a gidanka to ka yawaita kawo mata ka tsire yana daga cikin abin da mata suke sha'awa a duniya tsire za ka haɗa mace ɗari da wahala ka samu wanda ba ta son tsire wai shi ne suke cewa me ya fi raina cin tseren mata kuma ka gwada ka gani duk da ka samu tsirukan nan masu lafiya masu ɗumi masu kyau aka sa masu a takarda suna ɗumi da maiko ka kawo ka jefa ka buɗe me wani ke dai buɗe yake ta gyara shi sai ta yi kwanan uku tana gaishe ka wallahi kaga mutum yana dariya wajen bai da mata a kana da mata ka san yadda ake kai tsira nan ba lallai ke wannan dariya ba da ka fice kyautata musu idan wurin zama ne mutum ya zauna gurin mai kyau ya zauna da matar sauri mai kyau ba bakin ciki askinuhunna من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن haka Allah yake ku zaunar da su inda kuka zauna shi da alhamdulillah mu addinin musulunci malam addini ne da ya nuna mana karamci da mutunci wallahi malam mutum sai zo ya sa gida sai ya kashe naira miliyan dubu miliyan dubu ka ji miliyan dubu ko amma wallahi sai ɗauko mace guda baya ɗaya ƙarfi kakkiya bushashiya sai ya jefa ta ce hajiya gidan ki kenan kuma wallahi idan ƴan uwanta da danginta sun zo sai ce mun tafi gidan hajiya minta kai ne fa da kashe kuɗin kai ne da wahalar amma abu mamaki sai a ce hajiya binta hajiya wance ni ina jin a fahimta ta mu a ɗabi'armu da Allah mana mu hausa kula ne ba ni dai ban taɓa gani ba wato mutum waye bakin cikin ya kashe kuɗi ya gina gida amma wallahi matarka ta fi kan wayar gidanka kuma duk wani mai gida ya faɗa duk inda ka kashe kuɗi a gida wallahi matarka sun fi kan wayar gida ƴaƴanka sun fi kan wayar gida ka tsaya ka ga wai awa na kuke a gidan mutum ba a gidansa ba wallahi sai kai wata biyu uku ka je wani wuri ba akwai wani da yake wallahi malam shekara nake ma ni ba zai bangaren amma duk ya gina ‘yan uwanta, danginta, abokanai ne, kowa da kowa, ka yi ta kashe kuɗi, ka yi ta kashe kuɗi, iya fa inda za ka kwanta a ɗakin ka bai, ko wannan teburin bai kai ba. Yanzu wannan jama'a kuna ɗaukan kuna kuna ɗaukan shi a banza ne? Ba a banza ba ne. Mu shari'a da take mu mutunta iyalan mu kimanta su, mu jawo su mu matso da su, mu faranta musu mu kyautata musu, ai aikin lada ne. shi yasa duk wanda yake hidima wa ƴaƴansa bai ji a ransa cewa ina musu ne dan Allah ya bani lada ba ko yake kawo wa iyalinsa cikiya bai ji cewa yana kawo musu yana neman lada bane ba ya mai da abin al'ada to yayi wa kansa asara ai duk abin da zaka dauko ka kawo ka ce ya Allah ka bani lada ko sun ma addu'a ko ba su ma addu'a to wannan shine sirrin da annabi yake cewa idan mutum yayi aure ya cika rabin addini ai in ka duba abubuwan da yake na samun lada din ai zaka ce ya cika rabin addini mana ka ajiye mutum cinsa shansa suturarsa larurarsa lafiyarsa rashin lafiyarsa komai nasa mana ka kalli mace komai nata ranta ne kawai nata duk wani abu da hidima da take yi kai ne miji da ka ɗauko ta ka kawo daidai ne ka taimaka mata ai akwai lada ma da zarar mutum ya ɗauki yaya baka shikenan in ka ga yaya maka wani abu kamala ne da karamci da wurin da za su zauna da hidindimunta da larurorinta da matsalolinta yau abun aibu ne ma a ji cewa ta je gidansa a mata kaza ta ce ina miji yake jama'a wannan hidima da miji yake yi ba fa aikin banza ba ne aiki ne na neman lada da ka aure addini ne aure ibada ne kuma ana samun lada a kai amma da yawa daga cikinmu akwai wanda suke mai da aure al'ada sun mai da aure ta more sun mai da aure ya yi sun mai da aure wani ya yi sai na yi da kuma waɗanda suke yin auren da wata manufa kawai ta sha'awa ya gani kurin bari ya aure ko nawa zai kashe ya yi ya sallame ke kore ta kai ma za ka yi fiya za a zo a mata wannan auren sha'awa shi sa yau 'yan matan da matan da zawarawa suna nan barkatai wallahi ina gaya muku yau bari in gaya muku wani abu guda duk wanda Allah ya jarbe shi da yaman shi a cikin yayansa wallahi yana da babban aiki a gaban shi ka san me nake tunani wa za ka ɗauka ka ba wannan yar wa yake da amanar da za ka ba shi wannan yar ya rike maka ita ka ji ɗaya abu na biyu fitintinu fitina tashin hankali Allah zai iya hada maka komai sai ya jarabe ka ka ɗauki ‘yarka ka je ka ba wani azzalimi da zai hana ka bacci duk da aka ce an sallama maka ‘yarka an koro ta ko dai ta je ta yi rashin hankali ita ko kuma a ci rashin sa'a a cutar da ita ita babu kai ba bacci babu sukuni babu natsuwa ga hidima da za ka yi kai mata musamman kafin ka auren da ita da lokacin da za ka auren da ita amma ibtila'i shine wanda ɗanka namiji wataƙila kamar ba ni sunan shi kamar turakta ce da ka siya ta maka noma a gona za ka kawo maka kuɗi kamar shago ne da ka bude ka kashe kuɗi amma zai kawo maka kuɗi amma yar ka lada ne kawai ake nema tun tana cikin cikin tsohuwar ta kake mata hidima da kai ta makaranta mai tsada sai ta gama karatun ta ci jarraba ta ci komai wani zai zo ko gaishe ka na kirki baya sai ce yana son ta ta ce kuma in ba shi ba sai rijiya wallahi kuma dole ka ɗauke ta ka bashi wani ya ce min ka malam wannan al'amari da ciwo na ce alhaji me ya faru ce wallahi malam ya ta nan tura ta kasar wani malam Allah ya san miliyan kudin da na kashe mata ta gama karatun da ta ci jarraba shi wani ya zo zai aure ta zai tafi da ita ya ce babban abin da yake damu na albashin da za ka dinga ɗauka ina za ta kai shi ka ba wa mutum ɗa ka ba shi kuma ta je ta yi aiki ta yi bauta kuma ta kai mai kuɗin da yawa cikin iyaye a cikin ɗari na rinka muku da Allah ɗaya bai fi mutum goma ne ko takwas suke sa rai wai sun auren da yasu sun biya mata miliyan kaza ta yi karatu suna tsammanin za ta amfanar da su da kudin albashin da take ɗauka ko ta amfanar da gannanta ko ta amfanar da uwarta yau wayar gari ake yaro za ka zama yi masa wahala ka kashe mai duk kudin da za ka kashe masa wallahi tallahi zai yana ɗaukan albashin dubu ɗari biyu ɗari uku wallahi sai an ci sa'a ya iya waye uwarsa dubu biyar duk wata kuma ka bincika jama'a ta tashi hidimar kanta hidimar mijinta amma miji zai iya wa wurin abin da ya gada ba iya wautarta iya abin da zai bata a hannunta amma uba fa ya wani uba ne ma wai yau yake kashe wa ɗansa kuɗi ko yake kashe wa ɗansa kuɗi wai yana tunanin za a biya shi sai wani mutum guda ɗaya da na haɗu da shi amma ni ya burge ya ce wa ɗansa duk kuɗin da na kashe maka wallahi ba shi sai ka biya ya ce a'a na ce ya za ka yace a malam ayan zamani akwai wahalar shani yace malam na gama masa wahala na lissafa lokacin da zai ci daɗin takardar da more ne kuma ina kwance ne da aka yaro yanzu yana yin aure yana samun kuɗi abin da yake gabansa shine gidansa ba fa ubansa ba ya manta ubansa da ya biya mai kuɗin makaranta me yake tunani da ya aure matarsa me yake tunani ƴaƴansa me yake tunani karatun ƴaƴansa me yake tunani ina uba ina uwa ba kasafi ake kulawa da su ba ku je ku yi bincike a kan wannan amma abun mamaki malam iyaye masu tausayi wannan din ba ta sa uba ya yi kyashin kashe wa ɗansa kuɗi wajen ya mai karatu amma wallahi yau ƴaƴa ba sa biya wa iyayensa hakkin abin da suka yi musu kun ga in kun kula da wannan bayanin nawa aure a cikin yake da hidima ka yi wa uwa hidima ‘ya'yanka su taso kai musu hidima to yanzu wannan in baka yi dan Allah ba to yaya ta aikin banza mu rayuwarmu da bambanci tsakanin rayuwar turawa shi ba ture baya yin abu dan Allah baya abu na banza duk abin da ya fi an biya amma mu muna yi dan Allah da ka iyaye ku yi don Allah ko kuma ‘ya'ya da matan mazan da matan duka ku taimaka wannan mutumin shawarar da na ba shi nake ka ga alaji abin da za ka yi ka kira shi ka kira yarinya ka ce ke na yi miki hidima na mai da ke cikakkiyar mace kai wannan matar ka ce aikin da za ta je ce don abin da take samu a wata akwai ƙannanta ba ta dama ta rinka ɗaukar nauyin school fees ɗin ɗananta na ce jera mata yaya uku ta rinka biya musu kuɗin makaranta sauran abin da ta samu ta je ta ƙara da shi da ita da mijinta da yayanta ta ga ala tsalli ai ta rage maka nauyi ya ce ƙwarai da gaske saboda a lokacin yana dab da zai yarda ya ɗebe ƙarfinsa gaba ɗaya haka yake faruwa inda ya yi ya tara wannan kuɗin wataƙila zai isa ya ishe shi investing ko ya kamfani ko ya gida ko ya wani abu na neman kuɗi da zai rike shi abin tashin hankali shi ne yawancinmu yawancinmu idan muka tsufa muna buƙatar taimakon 'ya'yanmu wannan shi yasa shari'a ta ce lalle ɗa ya zama yana da kyakkyawan alaƙa da uban shi wannan shi yasa shari'a ta ce lalle ne uba yi ƙoƙari ya nuna wa ɗansa ya rinka jin tausayin shi lalle ne uba ya koya wa ɗansa hidima wa gida tun kafin tsufa da gajiya ya same shi da zarar yaro ya fara samun wani abu na duniya a fara nuna masa ɗaukar nauyi kai kana kaza taimaki dan uwanka duk wata ka rinka bashi kaza cikin abin da ke samu saboda za ka iya fatuwa ka mutu dan na kai wawure abin da zai wawure ya bar ƙannansa ƙanana a wulakance daman kai ba ta kai ake yi ba ina fa gaya muku ina maimaita muku je ku bincike galibin abin da iyaye suke wa ƴaƴansu hidima iyayen ƴaƴan ba sa iya biya Abdullahi dan Umar ya tarar da wani mutum ya goyi mahaifiyarsa a gindin ɗakin Kaba yana tawafi da ita idan ta ji bawali sai ya fita da ita ya je gefe a gadon bayan su zai tsuguna haka ya karkatar da ita ke bawali ya ɗebi ruwa ya watsa mata in bayan gida ma haka ne uwarsa an zo ana tafiya ana tawafi yana tafiya yana niki niki niki niki da tsohuwa a gadon bayan shi can sai ya gano wani majalisi ana ba da fatawa aka ce waye wannan yace Abdullahi dan Umar ne ya je ya zauna yace wannan uwa ta ce ya ibnu Umar dan Allah kana ganin cewa na biya ta haƙƙin abinda kai mu yace wallahi gadon bayana shine katifarka gadon bayana shine gurin tsugunanta gadon bayana shine motar ta shine abin hawanta duk inda za ta je ba ta taka kasa ni nake goyonta na biya yace wallahi yace wallahi baka biya ta ba walau bi zuf ko da da farki farki ne irin wannan girman farki yace wallahi baka biya ta ba ce ka cigaba da yawa akwai mutumin da ya zo sami wani hadi qissatul waqi'a wato ina maimaita ta saboda yaran yau wallahi malam mutum ne attajiri mai wadata yace malam alhamdulillah Allah ya hada mu duk abin da ya hada mu daidai gwargwaro nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza yace amma yau ga ƴaƴana sun bani notice notice wallahi yace wallahi malam sun ce in fita in tattara da musu gidansu yace eh yace ya akai haka suka ce wallahi ba ku kai ka fita yace malam ka san laifin ya yace zuwa ne ya ƙara aure suka haɗa baki da uwarsu lokacin ta yi ƙarfi ta san in mace ta zama guzuma ta yi ƙarfi a gida ko ya kuma ta kafa gida ta kafa 'ya'ya wallahi malam sai ka da gaske malam kan mutsai ta za ta tada maka hankali ta hana maka wuta a gidanka sai da addu'a wasu ta fashe da kuka ina nan ya kuma wuri a da ta ta sani da ta ta kuma ya fi ina ita ta ke ya ta wuri wuri ta shaƙe ta yi ta kuka ta yi kuka ta sa yaran na kuka gaba daya ban ɗin tashi wallahi tulak ba za a wulakanta ke gidan wallahi ta kuka ta san wa yake wa uban su ke wa ita ce wallahi ko ya kori yarinyar nan da ya auro sa'ar wasu ko kuma shi ya tattara ibar gida sun ci gida su da wasu wannan fa ba wai labari wannan wani fatawa ne ba kuwa zo yake ne ce mana wallahi faɗi kan kaɗe ni a kai wani na zo ne ina neman shawara ya zan yi ka ji wannan shi kuma wannan ya yi duk abin da zai Allah ya zarbe shi da ciwon suga da hawan jini da gajiya ya yi ritaya ya gama yau ya sa hidima wancan ya yi kaza wancan ya yi kaza wancan ya yi kaza wancan manajan banki wancan babban ɗan kasuwa wancan kaza wallahi malam idan wata ya zo malam kuɗin maganin da zai sha na ciwon suga wallahi sai an karu magani ne likita ya rubuta mai duk wata sai ya sha na hawan jini kaza na hawan na kaza sai an yi karo-karo yana da ɗa manaja yana da ya manya manyan yan kasuwa amma maganin da zai sha a ƙarshen wata ‘ya'yansa ba sa iya magance daga ƙarshe mitin aka yi tarifa wajen goma sha duk suna ɗaukar albashi kowa ya alƙawari yau zai rinka bayarwa a wata alkama da za a rika siyo baba saboda baya cin masara baya cin shinkafa ganyen da za a siyo baba maganin da za a siyo masa kaza idan an buga waya ko an ce wannan zai sa dubu biyar wallahi dubu dubu biyu zan ba wannan dubu kaza a takaice wata ƙasa ce kwaya ɗaya ta auri wani babban mutum a wancan babban garin babbar inuwa Allah ya kenan ta ce wannan wulakanci ya isa kar kowa ya bada komai ta ce ni zan ɗauki nauyin gida kuma haka aka tashi aka ce Allah ta kama da alkhairi ta yi kokari ta gyara mai aiki duk wata take ce ta turo mai gonan saman bita ta ɗaukan masa mai aiki ta ce uwar ma ta huta to shi yasa wani lokacin Allah ya taimake ka kai gina yarka ta aure mai maiko ko babbar inuwa to hidimar alherin da za ka samu ya fi wancan da ka tura shi ingila ya je karatu matsayaci in ya dawo kanku ne wallahi ba ma san wadannan malaman suna nan ba na yi ta bayani kai ina ma lura to bari dakata a nan abinda na so ne isan muku shine amfanin aure ku yi dan Allah ku samu lada kar ku yi tunanin bakin ciki da bacin rai da yake biyowa ba duka wannan abubuwan idan mutum ya yi dan Allah Allah zai bashi lada sannan ku ya'ya ku tuna da iyayen ku taimaki yaran ku abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tutuma harshe ina neman Allah ya fi mana dan kuma malam faci da yi wannan aure muna masa addu'a Allah ta masa albarka kyawawan halinka da dabi'unka masu kyau da kyawun mu'amalolinka da bibiyar malamai na sunna da kake yi ka ci gaba da karera kuma muna maka addu'a kudin sana'ar da kake yi mai gidanka a ya fi karfe dukkan su Allah muku albarka dan gidan sunna ne kasuwar sunna ce wurin sunna ne so muna fatan Allah ubangiji ya raya ku akan sunna kuma Allah ya sa albarka shi wannan aure Allah ya sa bayan shekara biyu a gayyace mu an ƙara ta biyu insha Allah ta'ala assalamu alaikum amma wannan zancen a yanke shi kada a kai shi wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
bana gudan zan karfe nawa zan ba su bukra
kawai ci gaba da lokaci
wannan bayanai ashe wannan da dai na da Allah da